بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس biyar ne ko shida na da watan jimarin na shida ga watan jimarin na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin daidai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da lafiya don ba a manta ba sati da wuce mun tsaya a wannan littafi a darasi na sittin daidai za mu kawo shi wannan da littafi na yarba al'adar mukurar wanda wato babu goma da ya abu abdallah da wannan bin ismail bukari ya wallafa mu kuma zai babu na ɗari biyu da tamanin da takwas hadisi na ɗari biyu da tamanin da biyar za mu kai babu na ɗari biyu da tamanin da tara hadisi na ɗari shida da tamanin da shida inda ma ne yake babu du'a inda gaiki babu da yake magana inda gaiki wal mata babu da yake magana akan addu'a da ake yi da yin haduwa hadari da ruwan sama idan suka zanzamo ka zanzami na haduwar hadari da ruwan sama ya ya kamata mutum ya yi حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن المكلاب بن سريح بن عامر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا إذا لا يقرأ بك يجابك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناسئا annabi jira da annabi Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ya ga hadari ko girgije fi ufuki a wani tsaki min afatu sama daga kakannin sama da raka amala duk abin da annabi yake sai ya bari da zarar ya ga hadari ya haɗu iska na hurawa sallallahu alaihi salatu wasalam yana barin abin da yake wata ruwa ya sai mamu da kai taraka ma huwa fi sai ya da da abin da yake a kansa to shine ma ne yake yake cewa to shine yake wani kana fi salati kana ga yake idan yana cikin sallah kuwa ko da a cikin sallah idan idan yana cikin sallah sun ma kuma da alaihi hadarin ya fuskanto shi to shine ma ne yake fa yake cewa to sun ma kuma da alaihi wani kana fi salatin sun ba su bada alai ko da ya kasance a cikin sallah kuwa yana shiga wannan yanayi na cewa na burgiki to ba abin da Allah ne ya san sallah yake gani hadari ne ne zan ya hado mutum zai ta mura amma ji ba iska da hado da hadari to yana ji tsoro saboda abin da ake wa hadu da tsoro da kuma mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ya lakar da su da ruwa Allah ya lakar da mutanen annabi Nuhu da ruwa to shine ce tun ba ku bala alayhi ay wa lam yamtur shine tun ba ku bala alayhi sai fuskanci wannan wato hadin da ya addu'a idan ba yi ruwan ba to shi kenan in kuma yi ruwan zai ta addu'a har sai Allah ya ɗauka cikin sarki ya ba shi mafita fa in da gaba hullahu Allah ya yayi wannan ruwan ya yayi hadarin sai hamidallah sai Allah ya yi addu'a ya gode wa Allah ya ɗauka cikin sarki ya alhamdulillah wa in mudirat idan ko ruwan ya dauka kare shi ce Allahumma sayyiban lafiya Allah ba wa kai sarki ya sa wannan gangaro wa ruwan ne ya zama mai amfani shine sayyiban lafiya Allah ba wa kai sarki ya sanya wannan ruwan ya zama mai amfani ko kuma sayyiban lafiya da shi Allah ya sa wannan kyautar da Allah ya mana ta zama mai amfani shine sayyiban lafiya wai da malamin suke ba ko kuma kwayoyin ruwan da zama mai amfani shi ka wato wanda yake to a ce ba liji bane wani ya zo yake aka ce ya ruwa yake ruwa ya yi farza ayan ya fara ku shi ba na masa domin da iska da ruwa suna iya zuwa da ne da annabi yake ga na mu ya samu ba kaira ko ko ko kaira a ita iska to gara da ne da tana iya zuwa da kai to ya fito wallahi da abi ai iska da zai da abi malamai sun yi bayani cewa mutum ya faɗa ka ba zai biye ba sai dai inda zai ce to ruwa ya ja misali din to wannan yau ya tsaya amma inda zai fito ƙararren da ke biyo masa tari ta ciwon hanya an ce ya jije ce ba ko to wannan shi ne hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi babu da sai ya fitar a cikin amali amali yomi wa laila ibn Majah na hausa a cikin kitabu du'a babu du'a bil maut babu da yake magana a kan mutum ya rika fatan mutuwa hadisi babu na 290 mutum ya rika fatan Allah ya sa mutu saboda wani larura ana ga wani jaraba ka zo mu tattaje na ina ma ya mutu shi da ma ya mutu shi kaza kaza kaza saboda jaraba حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني كيف قال اتيت خبابا خباب بن العلاء تعاون من في تعب المستدبي الدنيا ko kuma abokan musulunci ya gana da tarihinsa to yana cikin waɗanda wato aiwa aka jaraba sosai وقد استوى سبعا كما bayan za ku iya tunawa ai mun kai babu galanta za ku iya tuna da abin da muke magana a baya yana yana yin jini wanda yake zuwa yanzu ikon Allah ko kudi muke narkawa a kasa wanda yake zuwa ya zauna da sahabbai wanda su ba komai ba su da komai ko shi za a yi wala yawa mun yi wannan gaba ke ji da ni a babu wani alaƙa sai to ka dukkawa saba yayin tafiya har da goko yana wani ciwon ciki ne to ka ga da ba ji an zo kai akin dawa alkhayyi karshen magani shine alkhayyi karshen magani ba a san mutum ya azabta daga saboda da wuta ake yi kai ake tsawa cikin wuta sai ya ga dutse da ciwon yanzu da annabi ce saboda ba a zo mutum a ɗauke da kan da wuta sai mutum ya yi yayi maganin abin ya yi kira da na ake cewa ne shi kamar ka iya zuwa makarin ne shi ta kudi za a zo a magani ne to ya yi wannan shi har kusan wato sau bakwai domin har da ta gina motar wanda da cikin mabalata yana cewa kabab ya zo wani yana wani rashin lafiya yana cewa na karka da kakali ciwo da ya ɗauko ya tsawo har tsawon lokaci yana fama da abu daya to shi ne yake cewa laula anna rasul wa qala yake cewa laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba dan annabi alaihi salatu wasallam da hana ya hane mu anna da huwa bil maut da kada bi ba ta mutuwa ba da an ku da na rusul mutuwa inna lillahi shi ka aka ji ai idan mutum ya mutu ana kana cewa Allah ya sa ta zama hutu a gare shi to za ga wani ciwon da yake ciki kai ka san ma dai a iya wajen da ka mutu wannan hutu ce a gare amma wata gara Allah ta ji ku ga shi ku da aka tana zama da kwana da kwana ne sannan kuma da aka ji aka a wannan da ruwa ba aka ce shi ko zai ya ji ko da shi ka samu a wannan lokaci ba barani shi ka duba yadda kusurar da yake ga kuma koda to shi ne an karban da aka karbo ta sun cewa ko da ya karbo kuma ranar Allah ya karbo da yau ka ji da Allah da an mawda ra'ata na to da Allah ka hatta zuwa Allah wa dubi dai in ta rayuwa wa Allah ya to sai ku a duk da cikin da ya kaga da za a ga wa Allah sai ka wato ba sai ka wato to an nuna irin cikin manyan cututtuka kamar da malam bai a hawo da ya yi ya kawo ko da tarin jini da kalan ciwon koda suna ɗaya da cikin manyan cututtuka. To wannan shi ne yake cewa to ba don wannan ba ba a zo mutum ya fatan mutuwa. Sai dai kuma idan ya tabarin shi ba da ya hawa mutuwar ta zo kuma idan ta zo a lokacin to me ya kuma zo da idan mutum mutuwar ta zo kan mata shi da ta a lokacin kuma zai ta zo kwan haɗuwa da Allah. Saboda wannan abin da من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه duk wanda yake son haduwa da Allah to Allah ya da haduwa ne to malam yake to mutukar Allah mun mutuwa zuwa to a nan lokacin kuma abin da ake bukata da shi cewa ya yi fata haduwa da Allah mun mutuwa sai wanda shi ne tabiya babu na dari biyu da dari da ya babu da awazin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu da yake wani addu'o'in Allah alaihi wasallam kuma kuma da wa a cikin da yake mun yi magana a kan addu'ar da duk addu'ar da aka ka lura da kyau ba za a yi na annabi ke yin ta idan ba a faɗi guri ba to ko ina za ka iya ko ina idan ku an yi bayan guri to ka zai a rawar ki da inda abin zuwa na guri mu je zuwa ya ce da awa ta kawai a cikin guri za mu yi sai da muka fi ke حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن الصباح عبد الملك ابو محمد المسمعي السمعاني يا رب الشكارة تدعو بيدي إيه وانا بقى على الشكارة تدعو بيدي تجي يجي جواب أو قال حدثنا شعبة أنا أبي إسحاق أنا ابن أبي موسى ابن أبي موسى haka yazo abu ba musa ana yi da gaba da kansa an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya to bi hada du'a ya tabbata da annabi alaihi salatu wasallam cewa ya zama jira yin wannan addu'a ya kace jira yin wannan addu'a a ila ba fadawa rabbi jilli khabi'ati wa jahli Allah ka bamu da mun kurakurai na wajahli da jahilci na kowa wa isra'ani ka duba kalmomi da wuce gona da yi da wala kuke yi da Allah ya kada ku wanda ku rika wuce gona da yi idan mutum ya ciwo a ba'aika ta bayan ta ka amfani da shi duk talaucin da ya yi almababar da Allah ya ce inda almababar da kanu ta kuwa da ta yaƙi to almababarin ci ba wa su kuɗi ne kawai suke yi ba shi almababarin ci ne kada ka ma da yi in ka ciwo abu naira goma ka zuba almababarin ci kai haka wanda yake da miliyan ɗari ya zuwa a wuri yara miliyan ɗari ya tsaye tsaye wanda su da jima na wani da yanzu amma da yana da miliyan ɗari zai zuwa a wuri duka biyu kuma ya amfana da jibi ya zama da yanzu wani yara da halin shi ne kawai bambanci shi ne da ma duk magana da mutu ko zuba ruwa ko ka wanke ya lalace a banza ko abu ne a gobe biyu ka amfani da biyu wanke ya lalace a mabagaranci amma wanda ga abu ne a gobe kuma ga irin da naira ɗari biyu sai wanda da ya yi ya ɗari biyu biyu kuma a gobe kai ne naira goma kan ya kama ya lalace kai ne a gobe ne a shari'a ba shi ba domin shi ya amma ba to kun ga anan muke kalmo wa isra'i bi amri kulli da wata gona da yake da al'amura da hissa wa ma anta alamu bihi da abin da kake kana da shi akai da ya ubangiji ka sai da akai Allahumma inni qadira wa qadari alayhi al-mutun Allah ya kawo dawo kuskure na kulli ko kullum dukkan wa amadu da ganganci na abu abu da ganganci kan ka ganganci ne da yin sa wa zahari da kuma wato jahilci wa hajji ne al-hajji da Allah yake wa ma huwa bil hajji ka ko ra abubuwan da ko ya zo a wajen da kawo ya haɗu kuma na uwa mu ko ba ba wani da zai yi da za a rubuta da wannan wani da da ya amma wai ka ka jira da amma ba sai ka uwa to da ka ji ra da Allah yake ba mu da Allah ran ba mu wata sanar da ko ko ji wajen mu da da mu da su da ada da Allah ya yi da kuma ni cewa salatu ko salatu jaddu gunna jaddu wa hadu gunna jaddu jaddi ko abubuwa guda uku gaskiyar su gaskiya ne wasan dubaran kuma gaskiya ne shi ne daga jihar kawo ko aure yau da kai da kai jikin da mutum da kai kayan da zuwa wa nan kalmar da kawo da ta laura an zaɓi shi ne alhaji rahat ne to sai yi wa ajini da rahat da rai wani zai da rin ta tashi وكل ذلك الانبياء والمسلمين يتكون اولا ليه ذلك وانه القرآن كله كل ذلك اللهم كل ما قدمت يا ربي جزاك جزاك أبو لك وما أقمت دون الذي كتاب وما أقرت دون الأول وما أعلنت دون الأول أنت المكتب وبعدي الله يجزيك جزاك الله idan ka kuma wani cikin ta ya zo yanzu Allah ne ya ga dama kuma ta ce shi gaban ka yanzu ya zo ga wani ya riga ga fara kasuwanci amma ya gidan da ka yi har kuma da kallon abubuwan mutane shekara uku ba da duk kwari sun san goma labarin wani ake ko amma yanzu ake karin nan kuma goma yanzu na ba kuma labarin wani ake to kowane kasance Allah ke da dama wanda zai zuwa ya ba Allah ke da dama ba ruwa Allah ke shi ne ruwan mutane Allah ne yake gabatar da mutum ya goro mutum da sabon aiki sai ga azar da kowa ta ko amma da biya maka to Allah ruwan mutane shi yake gabatarwa sannan kuma wa huwa al-mu'akhiru sannan kuma wa anta al-mu'akhiru sannan kuma kai ne da jinki da malamai suka ce wannan yana inda yake sura ya kawai da su da yin da su da gurin gani ta ce ba a duk da sura wa Allah dan da wa Allah guda ɗaya ya ta haka ne akwai guda ɗaya huwa wato wa huwa al-qadir rabi'a ba a faɗa guda ɗaya kawai sai wanda ya rubuta alƙadi bulgari الظاهر هو الأول والآخر الظاهر الباقي ارقروا من الزلال في سلطة ساوكي وضعها يا الله بالعية في تحقق الزلال انت وجيه قرقه فردا في تحقق الزلال الله يجيك يتبع وعبوه يزوجي يوكي بلاد الواعي في الزلال jirgin jar kudin ba wani zancen cewa ai ka riga da cewa Allah ne da dama ta ga wannan yanzu wani ya yi jiki da cewa ko dan ne da wannan zai kawo hadara da zuwa gurin boka ya ga abin da yana shi dan ne da ya kana ya ba da lama da alima wa anta ala kulli shay'in qadir Allah ne da yake ko akan komai wanda aka ce ba a cewa kariru ala wani da kana wannan kufurin da za a ana da yake kariru ala wani da sai da jami'a saboda su a ƙa'idar da Allah yana da iko a kan wani abin da ya ga dama wani da bai ga dama wani da iko ne shi za za ce wanda ya ji lafiya Allah ya ba da ya ji ba zai yi ba wannan da ayi babban da ayi ko wanda ya tsara bi Allah ne sai ya yi zai da yi saboda haka yana da iko a kan kaza shi za daidai da yi za a nuna wani da ya zo da ya kira wasu kadariya suke san alƙadariya ba su tsara da umma ba su tsara da umma saboda su tabbatu za su ne wasu a mai Allah ya ce a gonar su eh Allah ya ce da su rika ba a ji irin wannan da uku jikin da su ko ko ko ko tarihi zuwa da zarar an yi za a yi shi a fara da sauwa da sauran wani hadisin bayan bukari da mutum sun fitar an kuma yi wani hadisin ba bayan fitar cikin littafin da al-muslim ya fitar da hadisi na gaba shi ne hadisin da bani ya kawo yana cewa حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو الله بن عبد المجيد ابو الله بن عبد المجيد نعم وفي ذلك قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى أبو بكر بن أبي موسى هو أبو yana ne da cikin mutanen sa wani gwarayen ke mara sannan yana cikin waɗanda su ne halarci cikin ya ke cikin da aka sannan ya rasa da kara da ne shi da ƙarni farko ƙarni ne biyu ke shi ne ke cewa a adana a abu a an abi bakar garbi da abi musa wa abi gunza a ibu an abi musa a kan da abi musa kuma yake yana zamanin domin kan abu kan abu musa a kan yake yana zamanin ya rawo duru daga abu musa a kan Abdullahi bin Kayyid an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u daga annabi kira da annabi Allah tabbata da ya san je na yin addu'a yana zuwa ne Allahumma inni a'udhu Allah ya gafa da mun kuwa ko aula wajahli da jahili da wa ikraji da wuce gora da yin da bi amri ko al'amura wa ma an ja'ala lahu dini da dawun da ka san shi fa wanda ya san shi da ko aula ya rubuci ke kai Allahumma inni hajji Allah ya gafa da mun ra'a abin da ya na dama wajen dariya ne zo zai kariya ko kuma abu ba da rabi ba wajen bi da kuma gaskiya abin da zai da shi amma kuskure ne wa kada ne wa kuskure na wa ambi da kuma gangan jira kullu zalika in ji gaba dai wannan da gare ni ya ubangi bukari da wajen sun fitar da kitabu da awa wanda ko wuce da zan kwakwar kwakwar da awa wanda to wannan banda wannan gurin akwai ruwa ya fi aka rawar su ka ga an fito da yana yana da ruwa ya yi shi da na hawa sannan ibnu abbas ma amma dai ibnu abbas kun ga anan ba wani da zai yi a ko to amma ibnu abbas a ruwayar da dinzu ya bari na ra'ayi da shi kuma yayi buɗe kan da dai da abu kusa a kan da dai ya bari da ra'ayi sannan sai da ali ya rawaito da a wajen ruwaya sai bari da ra'ayi sai bari cewa za a yi ta ne wato bayan an yi gariya a tsoro da ake a gariya a nan za a yi kun ji ji yawa sannan sai ruwayar kuma kaka ina a da cewa cewa za a yi ta bayan an ci da jirgana bai za a da rantar ke kayan ta ɗauki wannan cewa kuma da wasu malai suke da ra'ayi an gaba lallaba a zuwa daidai a yi jiki saboda da zuwa ala ya ce bai da aka bai su musu فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا ماذا قضيتم الصلاة الذكر بعد صلاة الصلاة bayan an yi zalla ake biki amma addu'a ba a cikin zalla ake yin ta ba ko da da tsara da ke da ga malam ne ke kula da da tsara da ke a cikin majmu'a da fatawa to kun ga yanzu da ku banda nan a je wannan je mu ka da wannan kuma ko da a wannan ruwa da abubuwa da ake kuma da ko da kenan amma ruwaya ibn abbas ya yi buɗe sallah ta goyi da din yaji ruwaya da yana da sababu bayan gayya ruwaya da yana an tabi bayan an gida da sallah ko da din yaji dan abubuwan da yake ko da حدثنا أبو عاصم عن أيوة قال حدثنا عقبة بن مسلم عقبة بن مسلم نعم جميع أبا عبد الرحمن الحبلي عن كلام الدين ولا كلام الدين يمكن أن أقول وأتو تاجي أقول وما جدا تاجي ولا بلوك ولا تاجي إلي أما مقدر إلي domin su suna da Abdurrahman ibn Al-Qayla Abdurrahman ibn Al-Qayla ya zo gamuwa da annaba ne da kuma da sai ji da yau da kuma wani da ya zo yau da da annaba ne da Allah ya ba ya zo a cikin fara amma biyar da wannan duniya shi kuma wanda ya ba shi goma kai yana goma ba an san goma ko sai da sai wuraren ne ta to yana goma sai samu labarin annabi da wannan duniya muqaddara ne ne ga wannan annaba ne da Allah da annaba ka yi goma kullun ta amma ya zo zai kabi yana goma ya hanyar kai wanda ke kwarai da yake yana kowa ya samu alamun da suwa annaba mai tafi to shi ne an ma'azin yin jabal an tsaro da ma'azin yin jabal kare yi da aka yi wa bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kare ma'azin yin jabal aiki annaba mai tafi ya yi ko da an nuna yake يا معاذ ولا من الشر يا اي معاذ قلت لبيك يرجع انت وقت انت وقت يا معاذ انا قال انت اني احبك لما يقول لك لا هو الواجع والله لو احبك ايه رجوع لا ودي لعل ان انا قلت بنفسي وانا يجي وانا اقول يجي كده اي اقول يجي كده نقول بامي وامي وانا والله احبها وادو وادو ranku wato banzar da wato ba jina da kuma da ta zuwa banzar da yana da Allah na race Allah ne wa Allah da kana ji ala zuwara وعلمه كلماتي نزل لك وسلمون تقولها للأخر كما يزيد من كل صلاة أخرجه قوة صلاة كما يزيد لك وقلي في أولا كلمة الأخر جاء أولا أخرجه kuma ku je mu rufe in muna da abu ne ba mu keje wato za ka rika cewa Allahu kulli Allahu ma inni ala biki wa shukri wa husni ibadati kar ka cewa Allahu ma ya ubangiji inni ala biki ka je magamu wajen ambatan wa shukri da godewa wa husni ibadati da kyakkyawar bauta idan da ya kai da wani da wani kyakkyawa ne ya yi da yake da wani kyakkyawa wanda babu ya ci kuma da annabi ne ko ita ce wato kyakkyawa ya hayya na yanzu kaga abin da muka fara a farko na cewa misali da muka ce babu da awakin da zai sallallahu alaihi wasallam hake wani annaba ne da sallallahu sai muka ce duk da aka zo da shi cewa ba a ce bayan guri ba yanzu kamar a wannan hadisi kai ma ya ce yana ga yin da ai Allah annaba ne da sallallahu alaihi wasallam to kaga ya rabu ba wanda ke jira maka ne a duniya a nan ne domin abin da yake faruwa akwai ruwa ya zuru wanda ita kuma da zuru a ran da ya zuru ya koyi da cewa zai ce Allahumma anta sala wa minka sala tabarak ya rabbal jalali wa ikram sai da ya tsama zo da da ke ba ka da wani iskari da kuka da hadisi sala da kuka abin da sala cewa ne ya ce shi dubu kullu salatika aljanku salata tabarak yake ba na zama kuma da zai wani abu da za ka fara rukunci za a mace sanar da ya wanda ta ala ala yake kun sarka da Allah ma a yi ala yake da kuɗi wa hukumi a zai to kawo wannan ba a da wata to ko da ga yau sama ga ganin sai ne da abu da shari'a annabi ya ce ya kamata a kan sallah bayan sallah ko da ba a ga da sallah duk da cewa wa duka wa ala Allah ma a yi ala yake da haka da wani ko an yi ne duk da farko Allah ya yi ko wani da wa wala ko da shi ko da shi ko da shi ne ya wanda ya ce ba ta ne Abu Dawud ya gudan da sai kuma da Ibn Azim ya gudan da da sun kawo na ji har ma ba ma a cikin wannan na da ya kawo hadisi na gaba 291 حدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا يوسف بن المفضل قال حدثنا الجريمي عن أبي الورد عن أبي الورد أبو الورد إلى التي تعارض الإمام أبي مسعود المعروف من هذا المسلسل دعا راجل أن تقول له أحمد ولا يكتب ولا أي رجل بشي sannan kuma ta biyu ne sai dai a yaro da يمكن أن أبي محمد من الأبرم أن أقول أبو محمد الأبرم مولى أبي أيوب الأنصاري وسيدي بن أقلع فمن يعرف ديوة للسيدة ديوة أعوذ بالله ديوة كما نحن أقول من حديث الله بها لسنة المسلم الإنسان كما أقول ديوة للسيدة تعقل ana bi ayyub al-ansari kana al-alim abu ayyub al-ansari ne kuma koyon sa barazan ba wa ali bi kana rajul wani mutum ya fada a ga hadisi ya wanda mu ba mu ba mu ba mu ba bi ran da ne sam amma kuma da waya an san wa ji ne fa ta bi da lafiya addu'a din eh shi ne wanda aka kawo ruwa da ta ji ba ta da ji ne wanda ake cewa wata rana yana sallah bayan annabi alaihi salatu wassalam yayin annabi ya dago kansa daga ruku illa ku da lawarin su ayo ba yake sai ya Allahu wa alaihi qala rabbana wa lakal hamd zuwa ga hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi dai ba da nabi tambayan wato annabi alaihi salatu wassalam wato addu'a yayin da ya dago kansa daga ruku shi ne wanda ya tambaya ya yi tambaya da jawo ga kanan wato haka ya shiga ana zuwa alhamdulillah alhamdulillah ya kudai kuma a biyar na matsala to shi ne yanzu za a kawo kusan ya zo da sufofi wajen guda uku ba za mu ji da yake a nan to kare yake kare rajul عند النبي صلى الله عليه وسلم sai wani mutum ya faɗa gurin annabi alaihi salatu wasallam yace alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda haka yazo a wata ruwaya haka yazo a wata ruwaya kamar da ji a ruwayar sa'a ibn ya'ma cewa alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fi فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي عليه الصلاة والسلام في من يعرف الكلمة ويقول لنا الكلمة فإنه دور الشيء القرآن ونبيه وأنه عدو من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء سيئا شيء سجوا عدو من من النبي صلى الله عليه وسلم فمن لا بكر الله عليه الصلاة والسلام ولا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم دبي كلا ديوا waye ne magana na ko a danna ko wajen da dan duruwa ya zaro a cikin sallah ne wa annabi ya abu sai bi wannan sallah wanda da aure sallah ya ji jawa sai bi wannan sallah sai annabi ya ce waye man huwa waye ya wala ya kun illa sawa ya annabi ya ce ko ma waye ya fara ba abu annabi ne ba mu ce ba da mu ba daidai ba daidai ba a ko waye فقال رجل يونس الله عليه انا انا مني sai to yi wa kai da gani an duba an kai ce wallahi alheri da ba ta da ga fa kana da annabi ce wanda ji na fiji ne da an ce da wanda da ya ce annabi ra'aytu salata da azra malakan yaktabiruna na gaba da ku goma ga ku suna tsawa ayyubi ya kawo a da Allah da wani ne zai dauki kana da yake zuwa Allah ya gama da su suna gaggawo wai rikin ya rubuta ne a kai ta zuwa ga wani da ya rubuta Zora haka wannan shi ne rai da malar ke kawo a cewa yana da kyau mutum ya yi ku ya rabu da mutuwar nan. Zami Allah wa zan hannu da ya rabbana lakal hamdu, hamdan tafiyar ɗayiban مبارك فيه مبارك عليه كما يحب ويرضى ما يرضى وقد متي مدينة وزوجها يا مبجال ألواني دولة نعم hadisi na gaba wannan kaga ta balani ma ya bugar kawai da amma in ka duba wannan ruwayi za ga yayi gari a hadisin dogon gari ne to hadisi na kari gida da biyu حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد قال حدثني انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يرسل الصلاه annabi ne da zo ran da ta ji dan yayi duk gawan kai take wani qala bi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaith ita ba wajen ba don ba ake wata tsoron yin kogoki ne ko yin kogoki wani tsarari eh don ba ne ko tsoron ɗauri ne kun yadda da jidu to dai jidu a kai ko dai yin kogoki ko yin kogoki duka shi wanda shi za a tara koya wa zai su tsoron jidu ko yin kogoki ko yin kogoki duka jidu ya tafi da wato ruwa dole sannan kan mai adabi shi hada ida arada akwai ruwa da zuwa ida da kada kuma ko duk wannan ruwa da zuwa da sai ya ji gaba da shi dai ne da ga ta shi da karar ruwa ida da kada kuma a duk da ana cewa an gaba دخل دخل دخل هو فيه بماضي مبني على المسجد يعني جمع الجيل هذا يجب يجب إذا كنت جيت الجهالي فقلت الجهالي الجهالي za ka gona ya ce biyar da zai ce in ka je gurin ka ka kira ni ko saboda ni saboda ni kawai ni da ni da nake so saboda ni yawwa da wannan abin da aka yi yanzu shi ne kawai abin da nake so ku ce a ji hadisi bayan aiki ne amfani da turukul abu kacce ba su ta zo ba da ma'anar abu shi ta yi zaro na gaban babban malami ya ba ka hanka a ya wuce da shi shi ta yi zaro na gaban biyar duk lokacin da babban malami suka zo ko a cikin da kamar ko a duni suka bayani shi ga ta sauro ma bayani suke kira saboda wani inda kai da hanya ne da zai kawai to shi ne ɗan karotun da Allah ya ba shi wannan bayan to so da haka wata hadisi shi yake fassara wa yake fassara abin da malamai za su yi suna wa yake idan a ranar yin kowar sana'a to wanda zai yi fassara wa idan ya nufin shiga ban ɗaki ba ana nufin in ya shiga ba wannan amsa mun gawa da ita sannan idan mutum ya je filin ba a filin jejel zai yi ya ra'ayi ko ita nan ba a zuwa ne ba ne da ko shi ke da sabon ya ce da babu shi da wanda zai yana da yi shi da ba to da ka yayi sabon ya ce da babu na koyi shi Allah mai ne a wurin da wannan ko wanda ba wani shi shi da babu nan aka yi mana da yayi dogon bayani a kan wannan cewa na kullu shi da babu haka da ai kaga ai ba ne mutum ne da mutum ne da ai ka san aure da yake ba gani ai ka ga sun tarbiya da da da yake ba ba don mutum ne ke gori yanzu ta tada da na da ai in dai kana da wayewa ta addini da zamani ba ka dubuna ko ko mutum ne ya zo gurin mai tukunna iya gurin da ya ga ai ne gurin da shi ba kai na gaskiya ba ma ga yin da shi da ko ko da ne da kuma shi to na ji ya to rai da gurin da eh zai iya kawai wanda ruwa zai iya da shirin gurin guda da yake ba ba mun ne ka ka gurin amma ni a dubai ni a dawa a kai ko ki gaba mu ne abu da yake tsakani da Allah ai ko da bai ji gurin gurin da yake da wannan matsalar da take da to saboda haka wannan shi ma da cikin fa'idodin da ba da sannan ba da yake ci gaba da take da zaku Allah a yi tunan da muke yawan biya ko a yi abu da cewa duk addu'o'in su ba wanda yake ba wata addu'a da take wani ne ba illa ya na abu ruwa da zaro da a'udhu billahi minal khawfi wal khawfi yau ba alamu ayi a'udhu billahi duk wanda za ka yi ziyara ziyara ba ta da ka kawo kunan zo ka ba ɗayan su ba wanda take yin kokai su kawo wani abin da zuwa da tare da yawo ko min da dawo da su so da gaba ɗayan su ce wannan zubin ne da dindin ba wannan gona da wata wannan da wata da wani ya wani ya kuma sun da jiwa a cikin da mutum ya fara wallahi ba ni jira Allah ku ba ni jira dan kawo mutum ne yana jiwa ga wani da yake wannan kuma a dawo da yake ne to wannan shi ne wani ayyuka malaman suna da gaba ɗaya su masu kudu mutunta kowa ya roƙa ba duk jawo da za yi wa ba za ka ga addu'ar da za aiki dukkan su kudu mutunta da roƙi wajen zuwa حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن يوسف ابن ابي بردة يوسف ابن ابي بردة an abin shi kuma ya yi ruwa daga wato mahaifinsa an aisha radiyallahu anha qalat an kallo da aisha Allah ya kara mata yadda take kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-qala Allah alaihi wasallam ya kasance idan ya fito daga bakiwoyi idan ya fito daga makewayi kashi ke gufrana ai a yi rubuwar gufrana da ya hana ina neman gafara da ya rubuwa shi ne balai yake cewa ai kaga baka sani ko a wanda ake kai wasu abubuwa da bai kamata ba misali mutum ya je wanda ake duk da haka har sai sai ba a tsoro da ba ya kare kalle ta to su je kuma ya kalle ta domin ba ba da yayi ba ba mutum guda biyu shi gidan alƙawari ne za ka iya kallo ko ina in buɗaɗɗe ne a ramu ne ka kallo alƙawar abu ba ya kowa da hadisai ne ke da cikin da ya kada ka wata baya kada ka na gora sannan kuma an ji gora amma an an gobe ya wa yana kan zama aiki ya an gobe ya wa alƙi gora to shi ta ala hamsa haka ba ake yi ba wai yake yin da hori kawai ne da ta ji an je kariya ne saboda wanda ya fi karo da wannan ba wannan shi ne da ba ne gaba ɗaya ba da yanzu da wannan aiki ba ai duk malamin da za zai zo yanzu ya ala kowa ya ji jiri da kan aikowa ya ce magana da su kana haka da ake ku wannan jini kamar dai aiki a gaba da dai kana da ko har har har da wani bawon Allah ya yi wato imam da awu yarbu ma'ani al-ata ko mutil al-ata in hadisi ya rike ba guda biyu ka ka da gani biye ya dauka ya ce ma bayani sai ka koma amma da kawai da kamarin da bude to mutum ya kawo hadisi sai kan yare ko ce wannan karama wa karama wai ko ne da shi da hankali ko ya za yi kaza shi karo da kaza duk da shi ne to biyo Qur'ani ai ne to wata ayat da ta karo da wata amma idan kai da yawa da kaza amma ko an ko ba da tafsiri sai ga Allah ne da shi to ko ba ka bari in ne da kara Allah man da kara wa ayu kara da wani in ne kowa da kaje da yi komai sai ka kare da addini Allah don hankalin ka zan dawo da zan dawo da gaba kowa da an bayan dalili da shi da hankali da ba san bai da dalili ba wuta ba ne sun gama da shi malamin da yake maganganun magabata da yake kaga an gaskiya yake so yake magabata sun kawo wani abu ne yake ji ne ba nan yake ne magabata su ce akai sai ka rauna da shi wannan shi to kana gubra na ka ita ce Allah da Allah ana kuwa ai a lubu gubra na ya Allah ina neman gafarar ta ya ubangi ita ita ce maganin bayan an fito wato daga wannan cikin da ita za a hadana ibrahim bin al-munzir dari kira ta kai ne kuke kana hadana bakar bin sulaimi al-sawa bin bukar ibn sulaimi na to sai ke cewa kana hadana ni umayyad bin ziyad al-khurasi عن كويس مولى ابن عباس قال حدثنا ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء yace Allah alaihi salatu wasallam ya kasance akwai da wannan addu'a a ina ba kawa to sai ku kai da za ka tada kama yu adimu na sura min al-qur'an abin da yake koya mana sura ta al-qur'an أعوذ أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة القبر ومن تو مقومة اللهم إني اللهم بك أعوذ بك من عذاب جهنم يا أولي إنا لوجهك إليك العذاب وجهنم wa ubi da bin azabi sabu ina neman kai a gare ka daga azabar kabari akwai ke kenan ko me da ni na ruwan ce yanzu a akida da ni da wajen akwai Allah kabari da mu akwai wanda suke amma duk wanda hankali masu cewa wato duk abu da yake da hankali wace da yake wajen ce halala kabari kariya ne to sai ko kana bibiyar da tare da akwai da sun kariya sai da ada kuma har yanzu akwai kai ya ce to idan na zo ce ni wai da alama kawai wani dalili dalili hadisin da yake da jiwa kawai an haɗi san ce ma hadisi ne a kawai ne ba eh na gane na gane saboda haka wannan kaga zan ce ba eh wannan ba wato ba ba ba ba ma na rubi sariha yawa wannan ya nake fi fara samu wala nufi kasar min al'azab al'adila dun al'azab al'akbar la'allahum yarji'un to ita ce ta farko ta farko da za a goyi gaba da hari annar da Allah sun alaiha budur wa asiru ka ko abin da ke yi wannan hanyar ko ɗan ɗan amadiya da aka dace mai ta akwai ko cikin sama da yawa suna da nasi da suke kai annar da Allah sun alaiha budur wa asiru za a ka bujuro mutu da Allah ruwa ta da yawa sai kuma yake wa yau da hukumu ta haka ajidu an bi an kaga wannan aure za a jira a duniya da ake dan an kiyawa kuma za a ji ajidu an bi an aure sai kuma ka zo ka ga ajidu aure da da ba da shi a wurin aure sai da yin ka ga ajidu an bi an aure sai a biya da su ko ku ga ji cewa da aure ne ba ne da yin Allah ya ce an bi an aure sai dai dalilin da za ku ce shi bauta Fir'auna kawai ya baka ya wannan ya ci da kai sai Fir'auna da aljanna me yasa a ga sai ta ba da aljanna ba shi ne dalilin da yasa Fir'auna bai bauta ko Fir'auna kun ya tafi ma da aljanna ne to da dalilin da yasa bai bauta ba ya san tsawon hadisi Qur'ani ne yake aya ayo bai da wannan lafiya فأراجي الجوال وعلى آله وصحبه الله صلى على محمد وعلى آله ومن آله أن جاء الجوال وصحبه كما إذا wanda ya ga al'adun jama'a da zuwa da yanzu irin da ya iyali ko ce ya aure za mu ce mai iyali ko ba aure amma wanda bai aure ba ka ce iyali ce ce na biya a ruwa dan ya zama da kike ba amma ko je ya aure ne ko ne kace ya iya ji ne lafiya ne ne ne dalili wala ba kai bari zo a annabi ya dan duk wannan kudin ya da ya ya ne wa ana min muslimin wa kana atina qawlu kuntum min al-mu'minin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك حين له سبيلا سوعا لا بد أن يتبعك إلى الأرض لا يمتع liman kalbaka za ka zama ayar da wanda za su ba ayar da kuma mun gani duk mun gani cewa yanzu dole su da tari ya ga zuwa da an yi da awa shine ayar da muke gani magana cewa zai ko ta mutu فأخذهم فأخذه الله في كاجرة فأخذه الله على بعضه فأخذه الله لسان الآخرة لأخذ دوائي كما يقول كده لسان الآخرة والأولى مبرقو دوائي سنة أبنبي نسان أي ذرق واحد irin magana na da ma'ana dole da kan da aka wata ina kace da abu ba kan na aku da wani da na Firaun nan ban mu kai su sai ya yi sai Allah ya yi ta to aka kada mu da sai kada ko la'ali zuwa ga girman kai a baka kuma yana cikin masu wuce gona da iri. In ba haka ba yau a wajen da suka wata wajen da zama da aljanna. In shi da ya magana da mutum, kama shi da aka yi shi ne wani mutuwar da ya arwa. ha me kake so kace eh ai wani da je maka a ayata da ji shi za bai tuno da ba za ba a ce wato amfanin rike irin wayannan da ɗalibai ilimi ko wallahi ya zama kawai Allah ya haɗa da wani haka kawai yana da wuce Allah ya haɗa da wani da irin gurkuwa fahimta ku ɗaya ta sauna ya fi kawo irin wannan su ba Allah a suratuhu hamsin da za ka bayar kawai shi ne suratuhu can sun kawo ba a yaji kudin jire da ita an kiri ana da aura sai ka ce kuma a yadda Allah ya yi su dubu kawo mu yoma kiyama fa aure da ruwan Allah ya ji wajen shiga wajen da shi ne a gaba in ba wannan da kawo wallahi ba yadda za ka yi za ku ta kwana in ta kawo wannan ji ba ai kana ka yi da dole ne an idan an horar da waye waye ya fara da kuku ban da baya ba misali to wannan kuma da ke kana da shi sai a wuce da gole ku ta ga amma kan boye su ku kawo wuya ba ya ba ka aure da hukumar da sai kuma Allah yake bi ta lodin mawulu wane ku an gaba kare da zurawa da zai a gaba ya wane ku ya ta hasa to suna da wannan dabi'un gaskiya da za ka ga suna yawan wa kawo shi ka ku hawo dan yau ba a matsayin wani da wani gidi lokacin da aka kawo abu in kula biya wa Allah in kana so ka kuwa to ka rika yin abu ne da za a yi a yi ka gane ba amma ka yi ba da kai ka da ba hadu da kike karatu sannan kuma ka ga kai da ba bayin tunanin ka kai ka ga to ji ke nan Allah ko ayar din da shi za a ga ce wanda ya zo yanzu yadda alkur'ani yadda sanin ma'anar da kuma shi ji ya kuma ya da shi san ma'anar da yake ji haka da yake kan cewa al'amuru ko da gobe ne a wannan da aka ce kin da Allah yake wa rasulul qur'ani tafsira suka ce al'amuru wa tadabbur shine na farko ba ina kullu alladhi haka huwa mutarafu ba hatta an gudu da gudu ko iya biya wa wannan ka biya Qur'ani jini sannan kuma ka san ma'anonin abubuwan da suke faɗa ya bude mun kare ne to wannan hadisi ko ga Tirmidhi ma ya buga Muslim ya buga ne Imam Nasa'i ya buga cikin kitabun Jirayi Ibn Majah ya buga ne Imam Malik Abu Ala Imam Ahmad ya buga ne duka wannan ma ya kala wanda zaka kawo dukkan fitar da hadisi to حدثنا أبي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي شو أبو عبد الله وبرم to shi ne yake cewa yau ba ko da tambayar ba ina yin tobi ne da abin da zamu ya to na ga hamsa mutum da mutum sallallahu alaihi to sai yake cewa a'udhu a'udhu bika min adab jahannam wa a'udhu bika min adab al-qabr wa'udu da min fitnati al-masih ad-dajjal ina ne kai a gare ka da fitnar dujan mutum al-masih ad-dajjal sannan kuma annabi isa ba masih mun ga wannan bayanin cewa shi masih an barakati wal huda shi annabi isa wannan kuma wal masih ad-dajjal wal jiwa ko alaka da tsaka yau saboda haka yanzu a fara da wanda ke duniya ita ta aji kwana na farko a mai jiji ne ke da ta ne jiji ne ke da ta ne jiji ne ke da ta sai ba shi ko jiji ke da ta ba a na sai ya ji ko na wanda da maka da wani hadisin um wato sanin dogon wani to sai ke cewa um wa aukin ka yake da ta mahya wannan ina ne wata da gare ka da hukumar rayuwa da mutuwa ya hukumar rayuwa talauci shi kare babu lada ba corona da kuma na rayuwa ce wani kudin ba ko kudi mai alfa ko ko wani da yau ne kan ta zuwa eh wallahi wallahi duk suna cikin kudin rayuwa abubuwa da yawa suna cikin da neman sai Allah ya dare wallahi wallahi ita ma kudin rayuwa ce mutum ya fada layi zage zage sahabbai mutum da rayuwar mu babbar haka kawai zage a wani wani wani da ke ga amma alatin nan take ko Abu Lahab ba dan Allah ya ce tabbace da Abu Lahab ba hada abin da za ka in kana so ka rage sai ka karanta wannan misali ne in ka dauke shi kar Allah ya jira abu da ba ka da lana kace ni Allah la ilaha Allah ji ba to wannan sana kawai wani dan wato bayan Allah kullun zaki ke a ce wannan da Abu Bakar da Umar kana da ladan kana in ka karanta usulul kafi za ka ba za ka samu ladan hadisi kana annabawa ba kana za ka samu ladan kana ka zaki shi ne musu kuma to shi ne yake cewa wa auzu bika min fitnatil qabr ina da wata da gare ka da kuma kabur to ga bambai a cikin hadisin mu sai a nan shi ne menene bambancin azabar kabur da kuma kabur ne kawai kabur tambayar kabur shi ne kuma kabur mun ga magana tambayar mun da za a yi za a ce to a tsaya a kan mutum yayin da ya mutu a ɗaya ne za a duri gobe da mutu a wani da biyar zuwa awa domin a nan kuɗin da take yana a tsallake wannan gaba su Allah ya yi mutu Allahumma ighfir lahu wa anhu wa azihi wa afu anhu wa sabbithu inda su'ali min kai wa rasul ke cewa Allah ba biya Allah ka ba shi ko a wannan da ke kama ji a domin a nan kuɗin da take da zarar mun karo da rasul sun zo to kira kira shi ne gwamnan gana da za su yi wanda kuke tare wani wani duk wanda ake wa mutuwa kake so kai na jimani ka kauta ya wasu wannan abin da aka yi yi Aka, ba mutum goma da wasu da al'ada ai kadan ne ba da ruwa addu'a za ka yi Allah ya madaukakin sarki ya kawo lokacin da wato madagan da suke yau da rage da suke tasowa rago ba ilimi ne za su karɓi da ma kuma ko amma wata dona abu da ne wallahi an ka ga ma duk wanda yake kamar mun buɗa da wani ilimi a wajen da Allah bai muka ji ana kai wannan sai ke kai wannan ya ga ji shi ne dangi ana kai da kana wannan shi ne ko na Allah ko Haka yi. kuma da Allah ba ba gani za ku go mutum ya zo addu'a mutum ya zo ga ya zo ba da jira Allahumma inni wa amri wa ala ta'ala wa ajri wa abu anni an bi kan da yake addu'a la hawla la quwwata illa billah haka sai dai Allah ka tabbatar da biyayi kamar eh yayi kai ne umumi sai kai cewa yayi kaza nan kuma kawo wa kai tambayar ma ko ma waye ji nan kuma kike inda su ale mun kai wani ce dan da ya tabbata a yi ji dura ki da dai yayi amma dai muna ba da jawara duk wanda ta ji rasuwar sa mutakar ta ga kokolon da ke maka kai na wannan ko da mutane su ta al'adar su ke maka kai wallahi sai ya fara maka da kowa na na haka yau da ya tsaka ke gurin ne da wanda yana tsarki ma wanda yake bukura haka والله المستعان عليه الشكر ولا حول ولا قوة إلا بالله هو من أكبر عليه أن الله لا نسى صلى الله عليه وسلم على رسول الله لا وقاتل الوعود أن صحيح درسي لنا وعلى رجل الذي يسجدني dalilo to nan ne muka yi kai da na dole ka dole shi na nuna eh cikin da riga da cikin cikin da riga to da ma zuwa wani cikin kan bawa awwal da ba hali ya Allah wa la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah na ko wani sura in sha Allah da ko da ba Allah wa ko da shi ya Allah wa da shi ya shi wa ko da Allah wa ya ya wa ko da shi ko da shi ya shi wa da Allah wa ya ya wa ko da waɗanda suka ga aure a gaba da wanda aure ta so a gaba Allah ba da cikin sarki da yawa ba Allah ma kuma ce na yi mata su da wani cikin na ya ku suna da kasa yin kawai da zai da sani da wani cikin da wani cikin da Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa wani amma duka da zai da Allah su ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh